يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الله أكبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أهمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر فلتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai muna roƙon Allah ya ƙara tsira da aminci ga shugaba jagaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau muna sha shida ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da shida ga watan hudu bakwai bakwai ga watan hudu a miladiya dubu biyu da ashirin da uku a za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya inda Allah tabaraka wa ta'ala ya cewa wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun Allah tabaraka wata'ala ya ce wala talbisul haqqa bil batil ana kada ku cuɗanya gaskiya da ƙarya eh kada ku cuɗanya gaskiya wanda aka saukar muku wato attaura gaskiya ne to kada ku cuɗanya shi bil batil da ƙarerayin da kuke kirkira a yanzu abin da ya faru da su kenan dukkan littattafan da Allah ya saukar in banda Qur'ani ba littafin da ba a canja shi ba. Kai, wato, har hadisan annai wa Muhammad sallallahu da littafan bayin Allah da yawa an musu cushe na ƙarerayi na bawan Allah abinda bai faɗa ba ce ya faɗa. Shafi biyu ko uku za a sa ƙarerayi ne kawai. Don akwai wani ya taɓa yin dakon wato wasu hadisai ya kawo mini. wato in ka ga wasu abubuwan da yake ɗauko mini za ka yi mamaki shi ƙoƙarinsa yana wato mazhaba haka ta shi'a ne to so yake zamto na zama ɗan shi'a ɗin haka sai zama ya kawo mini kuna cewa banda ƙur'ani ba littafi mafi inganci kamar sahihul bukhari na ce masa haka ne ahlus sunna kun tafi akan haka na ce masa haka ne yace to a cikin sahihul bukhari bari in kawo maka wasu abubuwa layi da ke ya rubuto wata takarda sun sa numba da shafi haka sai ya ce wa ɗan uwan nasa buɗo shafi na kaza sifili na kaza buɗo shafi na kaza sai ya buɗo sai a jawo hadisin malam sai ka ga hadisi ne sai na umar ba irin matsayinsa a wajen annabi muhammad sai a kama hadisi ya ce kuma annabi muhammad gashi nan kuma a rubuce ba da biro suka rubuta ba ballantana ka ce da biro ne a gashi nan a rubuce abubuwa za ka gansu ba daɗi saboda da ya matsa haka sai na ce aka rawa kallahu a mu koma zuwa ga littafin da Allah ya alkawari barna ba zai shiga cikinsa ba ko ta baya ko ta gaba mu koma cikin ƙur'ani kawo min ayat da ta faɗi wannan abin da kake faɗa min kake kawo min su a hadisi kenan to ya san ba ayar sai ya shiru dole take mun dauki lokaci muna muhawara sosai to sai yake cewa dan wasa wannan fa ba zai gane ba eh ba zai gane ba sadaka a bar shi kawai to nan dai suka yi hakuri to haka abun yake an yi tushe ba wai abin qur'ani ne Allah tabaraka ta'ala ya kiyaye shi qur'ani Allah ya ce inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce mu muka saukar da wannan qur'ani kuma mun yi alƙawarin kiyaye shi to ƙur'ani shi yake da wannan kiyayewa amma sauran abubuwa duka a yanzu ko shehi aka ce maka shehin wane ya ce kaza har wannan jawahirul ma'ani wanda shi Ibrahim ya da kansa Allah ƙara masa yadda yace ya ga jawahirul ma'ani wanda a cikinsa akwai karerai da yawa wanda a ƙara wa shehu tijjani wanda ba maganganunsa bane an kakkara ne saboda haka da ka ba da baya kaɗan shikenan sai a ɗauki wasu ƙarere fefa biyu ko uku a dinga cuccusawa ana haɗa baki da maɗaba'a wato inda ake buga littafin sai a dinga cuccusa maganganu murana saboda me a rarraba kan musulmai a daddatsa ku ku zama loma loma ku ta faɗa to wannan shi saboda haka Allah nan ake gaya wa cewa Yahudawa wala talbisul haqqa kada ku cudanya wato alhaqqa wato wannan attaura dake hannunku bil batil da karerayin da kuke kirkira sannan wala taktumul haqqa kada ku koye gaskiya shine sifar annabi Muhammad tana nan a cikin attaura wa antum ta'lamun bayan kuma kun sani cewa manzon Allah gaskiya ne Allah ne ya aiko shi kun gani a cikin attabara cewa zai zo shi akwai abdullahi dan salam da aya ta sauka cewa sun san annai muhammad kamar yadda suka san ƴaƴan da suka haifa sai ya ce wallahi shi ya fi sanin annai muhammad fiye da ɗan da ya haifa aka ce me yasa ya ce to ɗan da na haifa dai na san ran da na haife shi amma an ce mini zai yi nisan kwana bala ban sani ba zai mutu da wuri talaka zai zama mai kuɗi ne malami ne jahili ne dogo ne gajere ne bari ne baki ne wala duk ban sani ba yace amma annabi Muhammadu duk na san wannan akan sa kaga na san manzon Allah fiye da me fiye da dan da nayi saboda haka sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah yake cewa kada su cuɗanya gaskiya da ƙarya kada kuma su ɓoye gaskiya na wato sifofin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa antum ta'lamun bayan kuna sane da cewa annabi Muhammadu gaskiya ne wa aqimu salata
wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in
Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa wa aqimu salata ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakka warka'u ma'ar raki'in ku yi ruku'u tare da masu yin ruku'i. Wato, a nan malamai suke cewa nan sallan jam'i ya fito. Sallu ma'al musallina, ku yi sallah tare da waɗanda suke yin sallah. Wato, annai Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam da sahabbansa. Ya sauka a cikin wato malamansu sun kasance suna cewa ga wato makusantansu musulmai cewa ku tabbata akan addinin Muhammadu don addinin nan gaskiya ne. idan wani ya zo ya shawarce su da halani ya kuke ya kuke gani ne kan addinin Annabi Muhammad nan shin gaskiya ne to idan sun ga bako ne sannan makusaci ne sai su ce masa wallahi addinin nan da kake kai na Annabi Muhammad ka tabbata akai kada ka yi wasa annabi muhammadu nan gaskiya ne idan ko sun ga memba ne wanda ake tare gar ta san gar ana kuma samun alkhairi ana shugabantarsa sai su ce masa a kul ba gaskiya bane ba annabi bane ba shi bane ba ai sifofin da aka sa a cikin ataura ba ba irin sifofin sa bane wannan to haka suke yi kaga a can sun bayyana gaskiya din wanda suka fahimta nan kuma sun zo sun ɓoye kuma to shine Allah yake cewa a tamurunan nasa
أتأمرون الناس بالبر وتنفون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعجلون
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تاكلون Allah yake cewa yanzu kwa dinga umartan mutane bilbirri da wato yin nagarta ku ce a yi imani da annai Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Watan so na amfusa kuna manta kuma kayukanku, wa an tumta tulunar kitaba kuma kuna karanta littafi a taura a cikinta akwai wato narko mai tsanani akan wanda maganarsa ta saba aikinsa? Allah ya ce a falata kilun, me yasa ba kwa hankalta da wannan mummunan aikin naku nan fatarji'un ku da mutane kirki wato wannan aya tana magana da yahudawa amma tana magana ga waɗanda tsautsayi yasa suke rike wato abun magana don yin magana a gaban jama'a don isar da sakon Allah yana da kyau duk wanda zai ce a yi gaskiya to ya zama shi ɗin ya fara yin gaskiya saboda kar ka shiga wannan aya duk wanda zai ce a riƙe amana duk wanda zai ce a cika alƙawari to ya zama shi ya fara yin wannan in zaka ce a yi azumi ko a yi sallah ya zama kai ka fara yin wannan an fahimta kada mutum ya zama shi yake cewa mutane ga abin kirki ai ai ai amma shi ku ayyukansa kare ma ba zai ci kada mutum ya yadda ya zama haka don wallahi idan mutum ya zama haka, to, kana jin masu botan gumaka ko sai an fara ƙona ka, Allah kafin a ƙona su. Malami ba? Ai, mu'allimin bi ilmi hila mai amalan, malamin da bai yi aiki da iliminsa ba, to shi mu'azzabu sai an fara masa azaba kafin ubbazul wasa masu botan gumaka. Saboda haka wannan ƙalubale ne akan malamai. su tashi tsaye wajen yin aiki kafin su ce a yi aiki. Su tashi tsaye su ga suɗin suna kan shirya kafin su ce wasu su tabbata akan shirya. A wannan malami duk da shi ya faɗi ya faɗa ne a babin tawazu'i. Ya ce, Amartu kalkairar lakin ma'atamartu bi, ba masu takamtu ma ƙauli da ka imi. Ya ce, Na umarce ka da alkhairi, sai dai ni ban umarci kaina da alkhairi ban daidaita ba to me ya sa ma wai nake sa kai ka daidaita shi ya faɗa yin tawazu'an amma lalle duk wanda zai ce ayi kuma shi cewa ayin nan akwai wato wani babban lamari a na ji wani babban malami wata yake faɗa yake cewa mutane suna shiga abun da ba nasu ba ya ce yanzu aka idan aka kada sa to sai a bar mahauci shi ne kaɗai zai feɗe ya yi aiki ya gyara sannan a zo a kwashi nama idan an zo an zo da kwano da azaru da katako da kusa sai a bar kafinta shi kaɗai zai san zai ce ga yadda za a yi aikinsa ne to amma harkan malanta to ya ta zama abu ne mai sauƙi da kaji kaset an jawo aya an fassara shi wannan malamin ba kubutacce ne a wajen Allah zaka samu saboda shi ya san yadda abun ya shiga yadda yanzu misali sai wani ba Allah sai fake da aya sai ai Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya ce na cika muku addinin ku to tunda Allah ya ce ya cika addini me kuma za a zo daga baya a ce ga wani abu a riƙe ha a karɓa kaga in ka tambaye shi wannan aya wace rana ta sauka bai sani ba a ina ta sauka bai sani ba sababin saukanta bai sani ba to a wace sura take bai sani ba aya ta nawa ne bai sani ba shi kawai ya ji wani ne ya ja a kasar ya fassara saboda haka shi ma ya rike ya zama shi ma malami akan wannan aya to ba a daukan ilimi a kasar ka je ka rusuna gaban malami sai ka ɗauko karatu sannan sai ka zo ka yi wa'azi da wannan karatu yanzu wannan aya ta sauka ne ranar juma'a bayan la'asar manzan Allah yana tsaye a filin arfa wannan aya ta sauka kuma cewa akmaltu lakum dinakum ma'ana rukunan musulunci guda nawa ne guda biyar a farko kalmar shahada ita aka dinga fama da ita a makka kusan shekara goma sha uku har da sallah da aka dawo madina lokacin aka farlanta sauran abubuwan suka zama saura aikin hajji shine ya rage shine yau to an yi shi sai wannan aya ta sauka Allah ya ce yau kan na cika muku addinin kuma ana rukunan musulunci sun cika amma bayan wannan ma abubuwa da yawa sun sauka a bayan wannan aya ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a wannan duniya kusan kwana 90 ko fiye don ya yi wata uku har da wasu ‘yan kwanaki. Saboda ayat ta sauka ne a hajjatul wada wato hajjin da mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi ban kwana da dukkan mutane, dama shi ne hajji na farko shi ne kuma hajji wato na ƙarshe. To, amma ana kiran shi hajjin ban kwana saboda daga shi mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai sake haɗuwa da mutane a filin aikin hajji ba. Bayan saukan wannan aya, ayoyi da yawa sun sauka, surori da yawa sun sauka, saboda ya tabbata ma wasu sabai suna cewa ba ma lokacin da wahayi ya dinga zuwaye kamar a wannan kwana casa'in ɗin, saboda a ran tara ga watan wato a zulhajji a nan ayar ta sauka bayan la'asarar juma'a. To, ka ɗauka sauran kwana ashirin na zulhajji. ko in ce 21 kafin zulhajin ta ƙare sannan almuharram ta kama sannan safar sannan rabiul awwal sha biyu ga wannan watan mazan Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam to wannan kwana 90 din da wani abu wahayi bai yanke ba yana zuwa saboda haka kaga baka da dama ka fake da wannan ka ce ai an cika saboda haka ba wani abun da zai zo daga Allah babu baka san fasaran ayan ba saboda haka dole ne mu dage mu yi karatu in muka yi karatu ko mu yi aiki sannan ko mu ce bayan Allah to su yi sannan ne abin ya zama karɓaɓɓe a wajen Allah mu kyauta ta halayen mu daina zagin mutane mu daina yin mummunan zato Allah ya sa mu dace shine Allah yake so a tamu wurin nasu bizirri to fa dinga umartan mutane da nagarta cewa su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su yi imani shi watan sauran an fasa kun kuna manta kayukan ku wa antum tatluna alkitaba bayan kuma kuna kan karanta at-taura a cikin ta na akwai narko ga duk wanda aikin sa ya saba da maganansa maganansa mai kyau amma aikin sa mummuna Allah ya ce afala takilun me yasa ba ku da hankali ba za ku yi tunani ku gane mummunan aikin naku nan bai da kyau kuma zai kai ku wuta ku dawo ku yi imani na gaskiya ba na'am
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الكاشرين
الله يكتشى واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين Allah ya cewa wasta'inu ku nemi agaji ku nemi taimako akan dukkan lamuranku bisabari da wato tsare rai, tsare rai alama ta karfu akan abin da take ki. Ran ɗan adam matuƙar za ka batta kuma ka bita, to za ka ga abin da ba ka so. Amma ita rai hana mata abin da take so ake yi, sannan a zama mutumin kirki. Yanzu ka biya wa ranka wannan tafsirin ma ba za ka zo ba. ta ce ai ka gaji ha ba ka sha rana yanzu ka samu ka ka kwanta wala ka huta ka zo ka ji qur'anin Allah ba za ta barka ba to amma sai ka yi da gaske mutanen da ya kan son zuciyarsu suka yi suka zama na gargaru wanda har yanzu ana alfahari da su wata rana shi Abdullahi Gwandu Allah ya kara masa yadda kanin shi Usman dan Fodiyo Allah ya kara masa yadda wato yana zaune sai wani mai tsire ya zo wucewa kenan mai tsire ya zo wucewa sai ransa ya raya masa cewa ya kamata ba a ci wannan tsira sai yake cewa ransa walakanci zaki mini walakanci zaki mini to na rama sai ce mai tsire kawo mai tsire kawo ya ce yanka ya yanka ya ce na nawa ka yanka ya ce na kaza ya ɗauki kuɗin ya biya sai ya ce to ki fito ki ci ran nasa yake gawa fito ki ci tun da kika ce ya kamata a ci tsiran to gashi nan an sayi tsiran ki fito ki ci fito mana shikenan za ta fito ne ba za ta fito ba haka ya ce to yara ku zo ku ɗauka shikenan maza yara suka ɗauki tsire ita dai tsiran da ya fi karfinta ba sa biye wa son zuciyarsu ko da wasa. An ce wata ran yana zaune, sai wani ya zo wucewa ko kula shi bai yi ba. Sai ransa ta ce, "A yanzu wannan bai san ka ba kenan, bai san ka ba kenan, kana wani yanzu ya zo wuce ko kula ka ba daga ko hannu ba sallama." Sai ya ce, "A kira masa wannan mutum." Aka kira shi ya ce dala wani matsala yake dan damuna amma ina so dala ka taimaka min wajen magance shi ta akaran kula ai duk abin da ka nema za a yi in dai ina da yadda zai ya ce to abin da nake so wato zan cire rigana kirjin na wannan da takalman ka nake so ka tattaka ka tattaka ka tattaka sai ta akaran fa dan Allah a nemi wani abin ba wannan ba ya ce wacci wannan nake so ka mini yace kuma aka rama kana da takalmi ce da takalminka nake so ka hau ka tattaka ka tattaka ka tattaka kirjin na wannan yace ka taimaka min kuma wala mutumin ne nuna ba zai yi yace wallahi ni dan yayi masa magiya shikenan dole sa ya hawo ya tattaka bayan ya gama yace ka gama yace to shikenan na gode ya dauko canji yace masa gashi ce a aka rama kana yace karbi na baka ya tafi yace to sai a zo a gaishe ki an daka ki ma da takalma ne mu ga ta yi. To haka suke ba ruwansu da biye wa nafsu. To amma mu ita take jan mu ko'ina ka haɗa halal da haram ka ci. Allah mala, ka haɗa halal da haram ka ci, yanzu mutum ne zai ce ga filinsa a sayar masa. Ga filinsa a sayar masa. Shi kenan, shi mai fili ya damu yana buƙatun kuɗi. saboda haka ya bar filin ma ɗari biyu don Allah a samu ne. To shi kuma wanda shi ne zai kawo masu sai shi kuma sai ce to mai siya to wallahi mai filin ya ce sauƙinsa dai ka kawo dubu ɗari. Shi ya sa ɗari a tsakani. Kai kana ta wayo kana son filin ka ya shiga da wuri ka samu kuɗi to shi kuma wannan ya ƙara ya ƙi sake wancan ɗin yadda zai zama ya abin. a haka ya kwaci ɗari ɗin tsakaninku sannan ya ce kuma ka sallame shi ya je yawan sai ma ya ce sallame shi shi ka sarkin wayo to yana duka abubuwa ne wanda ba su da kyau ko ta haramu ne so da kan kuma duk biyewa nafsu ne biyewa son rai ne son zuciya ne so da haka duk abun da za mu yi mu dinga yi tsakani da Allah mu yi fillahi billahi mu yi dan Allah Allah ya samu dace to shine Allah tabaraka ta'ala yake cewa wasta'inu bis sabri was salah wato ku nemi agaji wato bis sabri da yawan yin hakuri ma'ana ka rike ranka ka rike ranka ka hana mata abin da take so Allah ya ce was salati kuma ku nemi taimako wato a wajen Allah tabaraka ta'ala ku samu daman ba da sallah Allah ya kadaita sallah da an bato a wannan wajen saboda girmama sha'anin sallah mun sani sallah ita ce mafificiyar ibada wanda in ta karbu dukkan ayyuka sun karbu mutum kuma ya tsira aflaha wa anja idan kuma sallah ta zama ta ɓaci to dukkan ayyuka kuma mutum ya ya a kara su to zaka ƴan uwa mu kula da sallah kuma sallan nan mu yi ta da ilimi malamai sun ce idan mutum ya zo ya sallah ya yi farillanta da kyau ya yi sunoninta da kyau ya ba da mustahabbanta da kyau komai ya yi shi yadda aka ce ai amma sai ya zama bai san farilla bai san sunna ba bai san mustahabbi ba amma dai yadda ake son yi sallan ya yi sallan suka ce bai da sallah ba shi da sallah haka wankan janabanka ka yi shi da kyau amma dai baka san me farillansa ba baka san me sunnansa ba baka san me mustahabbinsa ba to nan ma baka da wankan janaba haka nan alwala ka yi ta da kyau amma baka san mustahabbinta ba baka san sunna ba baka san farilla ba nan ma baka da shi hanyoyi guda biyu kawai zaka bi ibadanka ta karbo hanya ta farko ka ɗauki littafi ka je ka yi karatu wannan ya fi kowane hanya idan wannan ba zai yi ba to ka je ka samu malami ka ce masa akar maka lahu ya ake wankan janaba sai ce maka to ga yadda ake tun daga farko ya maka ya sifanta maka tun daga farko ha zuwa ƙarshe to idan kana yi akan sifar yadda ya sifanta maka to wankan janaban ka yayi sai ka tambaye shi akan maka la ya ake alwala wato ka kariki abun daga malami to wannan Allah zai karba amma kawai kamar aitan nata wallahi ba ruwan Allah da ibadanka ba cacciya ce ibadar kuma a lahira mutum zai tashi cikin wanda suka yi hasara saboda haka mu kiyaye mu kiyaye mu karbi direction din abun a wajen malamai su kwatanta mana ga yadda ake abun in kaga daukar littafi ka je makaranta ba zai yiwu ba saboda wasu uzurora na rayuwa tunda yanzu kace kowa dole ya dauki littafi ya je makaranta to wani kan ba abu sai a hankali saboda bakin ma to bai iya ba bakin ma bai iya ba to ta yaya karatu zai yi to a dan farewa malamai a zama ana kusa da su duk abin da ya taso a tambaye su ya zama su za su kwatanta yadda ya ayabu kar a dinga abubuwa da ka Allah ya samu dace to shine Allah yake cewa wa innaha yace wa fil hadisi yazo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya taso masa gaggawa yake sai tafi sallah wato wannan kuma ya kamata mu koyi wannan sunna azala duk abun da ya taso kawai shikenan sai alwala maza sai sallah gana da Allah tabaraka ta'ala to haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a musamman abun da zai zama abun da tashin hankali ne ko abun da bashi da dadi to maza sallah maza sallah eh in ma abu mai daɗi ne ma kuma a yi ƙoƙari a yi sallar saboda gode wa Allah a kan wannan ni'ima. Sallallahu Alaihi Wasallam. A firki ɗabilin Yahudi, Allah ya magana wato da Yahudawa, wato yayin da suka ƙin imani saboda girman kai da kuma son shugabanci, shi sai aka umarce su da yin haƙuri ma'ana ta hanyar yin azumi, saboda shi azumi yana karya sha'awa. Wato wasu malamai a nan wato asabar ɗin sun fassara shi da wato wato azumi to duk da zai iya dauka was salati da yin sallah da annaha domin ita sallah turisul khushu'a tana gadar da kankan da kai wa wa inna Allah ya ce kuma ita wannan sallah la kabiratun wato tana da nauyin gaske illa al khashiina sai masu khushu'i ma'ana masu kankan da kai ga Allah tabaraka ta'ala su ne suke iya yin sallah kuma su doge su jure su ci gaba da yin ta wato har illa ma sha Allah na allazina yazunnun
allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un
allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un kama an tambayi Allah to suwaye ne wato khashi'ina masu kankan da kayin nan sai Allah ya ce allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne waɗanda suka tabbatar suka yanke cewa za su gamu da Ubangijinsu. Ka san duk lamari in kana tunanin wata ranfa zan tsaya gaban Allah, to za ka ga kana taka tsantsan a rayuwarka. Amma in dai kana tafiyar da rayuwarka ko oho ne kawai shikenan in dai za a samu yadda ake so to koma me kawai ba matsala. To wannan shine abin da Allah baya so. Amma komai ka dinga yi kana tunanin wata ranfa zan tsaya zan yi wa Allah bayanin abinda na aikata dalla dalla a ce maka ikra kitabaka ka fa bi nafsika bi alika kai da kanka za ka ma kanka hisabi karanta littafin ka kai za ka ne kana nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza ce da da bisa kuskure bakin mutum zai yi zai yi zai ƙarya ma Allah zai ce bakin shiru shikenan bakin ya bar magana sai a ce hannu faɗi abin da kai sai hannu ya ce da ni aka yi kaza an ma ruwa ne an saci kayan wani an yi kaza an yi kaza an yi kaza ya gama sai Allah ce ido faɗi abin da kai sai ido shi ma duk abin da ya sai ya zayyana a ce kafa faɗi abin da kika yi farji faɗi abin da kai baki faɗi abin da kace faɗi abin da ka faɗa duk sai sun yi magana sai mutum sai ya ce to kai ai kun halaka mu me yasa kuka yi magana sai an daga da lahu lafiya da kula shi ai Allah nan da yake ba wa komai dama ya magana shi yace mu yi magana ita ba kun halaka mu shikenan da ba kai kai kaza saboda haka idan mutum yana tunanin akwai ran da fa zai tsaya a gaban Allah ya karanta fayil ɗin da yanzu haka mala'iku na rubuta yanzu duk abin da muke ina har zuwan kwajen tafsirin na an rubuta wani ya taso daga gidansa taku kaza ya zo da tafsiri a rubuta a rubuta shi sa kafuri zai ga littafinsa a lahira ya ce mali hazar kitabi wannan wani irin littafi ne layu gajiru sagirata baya barin karamin laifi ballantana babba komai ya tattaro ya yana ce abun ya wuce ne bai sani ba an rubuta komai an ajiye an yi document ɗin abin an ajiye to in mutum yana tunani irin wannan ya tabbata a mayar fizimin kawai illa da dai raƙibin duk abin da ka furta duk abin da ka aikata an rubuta shi kuma kamar yi amurin misalar zaratin khairar yara kuma yi amurin misalar zaratin sharar yara in alkhairin kai duk kankanta sai ka ganshi in sharrin kai duk kankanta sai ka ganshi to ɗan uwa mu yi alkhairi mu yi alkhairi muta la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah har iyayenmu da suka rasu ina ba mu shawari kowa nan namu ne yana da baba wani baban yana raye wani baban baya raye mu dage don Allah ka samu yadda za ka yi ka yi la'ilaha illallah dubu saba'in ka ce Allah wannan hadiyya ce ga babana fida gare shi. Walayi da yawa za ka ga baban, za ka ga ya fito ya ma godiya a jarraba gari. Kawai la'ilaha illallah, la'ilaha illallah ka yi shi kafa dubu saba'in. Ka ce wannan Allah na bayar fida ga babana. na bayar fansa ga baba. Wato su mamata ba abun da suke so a wajen mu irin addu'a. Saboda su suna ga dama su ta kukuce musu. Mu yanzu muke da dama, mu din kuma suna kallon mu kuma muna wasa da damar ta. Saboda haka mutum ya dage ya yi wa kansa alkhairi. Wannan la'ila ila dubu saba'in mutum yakan iya ajiye wa kansa ma. za ka yi su kafa dubu saba'in ka ce to Allah wannan na ajiye fida'u gare ni ana yi sosai saboda ka mu dinga yi muna tunanin wato gaba da yanzu mu da bayanmu gaba me wato iyayenka da suka shuɗe in son rayuwa ne wasu sun fi ka wallahi in yalwa ne a cikin rayuwa da mallakan abubuwan duniya wani ya fi ka a cikin dangin ku kai ka sani kuma ya bar wannan duniya kai za ka tsaya ne? Za ka tsaya ba. Ka dinga tunani wa kanka wannan dama da kake da shi kubucewa ba zai kubucewa zai ba zai tabbata ba. Sannan ‘ya'yanka ka dinga musu addu'a. Mu dinga yi ‘ya'ya addu'a. akwai malamin yana ba mu rabbi habli min salihin idan mutum yana yawan yin wannan Allah zai taimake shi ta hanyar ba shi ɗaya salih akwai rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amal salihan tarda wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin to wannan ma'ana yinta saboda neman ji Allah ya bada ɗaya salih akwai rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wannan ma'ana yinta akwai rabbi habli hukman wa alhikni bis salihin waj'alni salihan fil akhirin waj'alni min warasati jannati na'im to wannan ma'ana yake saboda duk dai neman ƴaƴa salihai ya zanto baka bar iyayenka ba saboda duk mutumin da yake biyayya ga iyayensa suna raye da sun mutu shi ma Allah zai azurta shi dan da zai masa biyayya yana raye da ya mutu biru abakum tabiru abnaakum ka bi iyayen naka kai ma sai iyayenka su bi ka saboda haka mu dinga tunani kullum cewa za mu tsaya gaban Allah ta baro ta'ala kuma za mu yi bayanin duk abin da muka aikata in alkhairi ne shikenan sai alkhairi ya biyo ba in sharri ne kuma sharri ya biyo ba Allah ya kiyaye to shine Allah yake cewa annahum mulaqu rabbi cewa wato su khashi'ina ma'ana masu kankan da kayi masu kushu'i da tsoron Allah a cikin zuciya su ne waɗanda suka tabbatar suka yanke annahum mulaqu rabbihim cewa su za su gamu da ubangijinsu bil ba'si za a tashe su wa annahum su kuma ilaihi raji'un zuwa ga Allah dai za su koma fa yujazihim ya saka musu da duk abin da suka aikata Allah ya samu dace a bani Isra'ila
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
Allah ya bani Isra'ila kuru ni'imati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin Allah yake cewa ya bani Isra'il ya ku bani Isra'il, je dai mun yi bayani a kansu cewa ‘ya'yan wato annabi Yakubu ne, wanda shi ne ake kira Isra'il ɗin. Allah yake cewa ku tina ni'ima wacce ni Allah na yi muku. Allah yana tuna musu wannan ni'ima saboda su gode. Eh, kai ma Allah yana tuna maka cewa ka tuna fa ni'imomin da na yi maka saboda ka gode ba Allah. wallahi ‘yan uwa Allah ya mana ni'ima muka nitse a cikin ni'imar, har muka gagara gane cewa an mana ma ni'imar. Ga ni'imar ka nitse a wajenta, yanzu ba lokacin da fa kyautar Allah ta yanke gare ka tun da aka haife ka har zuwa yau, da sakan ɗaya. Ya ishe ka dai ko numfashin nan, wallahi Allah ya rufa mana asiri, Allah ya rufa mana asiri. yanzu wannan shugabannin namu na yanzu nan da a ce numfashinmu a hannunsu yake da mun shiga uku da mun shiga uku a ce je numfashin nakan nan za su dinga baka shi ne na mako mako duk mako sai ka je kayi layi ka karba da mun shiga uku da mun shiga uku amma kaga Allah ya bamu numfashin nan kyauta maimakon kuma da ya bamu kyauta sai ya ce to shikenan na baku kyauta amma ku nemo inda za ku ɗauka. Ike nan kullum sai a ɗaura maka duron ɗin numfashinka akan kayan ka kana yawo da shi. Kaga nan ma da wani sabon aiki ne. To, kaga sai Allah ya maka ba ruwanka, kawai ya ka ja ka fitar kyauta ba matsala, ba ran da kuma za a ce gashi abun sai ka biya babu. Allah ya mana haƙwara, wannan haƙwaran ka duba ka tauna abin da ka ga dama. kawai dai ka sa brush ka goge su shikenan baka da matsala kaga da sai ce to eh na ba ku hakwa amma ka'ida in ka tauna abu to maza sai ka sa hannu sai ka su zubo sai ka sa su aljihu in za ka sake tauna ka sake fito da su kamen mere kamen mere kamen mere mu dinga tunani kan wannan ni'imomi an kafa maka su kawai kana taunawa yadda kaga dama baka tunanin ma cewa amma gata ne ya so sai sai dole lokacin da duk zaka ci sai ka zo ka dan mimme da su ka mimme da su ka mimme da su sai ka gama ci sai kuma sai ka sake sai su zubo ka sake mai da su aljihu kaga a haka sai hakurin ka yi bata sai ya fadi a can sai ya fadi a can wanda ne ga waye gari ba hakuri amma Allah ya maka kuma sai ya rike maka abu ka tauna kashi ka tauna kaza duk ba matsala duk wani imomi ba mala ka duba dan adam yadda yake dire yake miƙe yake tsaye kaga ya ga daman sai zanto hannun naka nan yadda kafanka yake taba kasa haka hannun ma sallallahu alaihi wasallam suna jin aka dage maka hannun ya zama daidai yadda kake bukatar sa baya jin kasa bakin naka nan dubiye da aka maka shi daidai an ga dama a tsaga shi hana wajen hakun da shi kenan ka zama kamar wani kwaikwayo haka ka duba yayi kamalan fi asan takwim cikin kyakkyawan wato tsari tun ba zai gode ba shi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah yana son mu wata rana shehu ma Allah kara masa yadda wato mutane guda biyu suka zo ɗayan kyakkyawan gaske ne ɗayan kuma mummunan gaske ne sai ya kira kyakkyawan ya ce zo zo zo ya ce kai koma can matan ya koma yake zo ya ce kaga kyan naka nan ka daje ka bi Allah a ce wannan kyan naka nan ya shiga wuta amma kai asara ka dage ka bi Allah musulunci nan duk abin da ya ce ka rike da kyau duk abin da ka ji Allah baya so ka nisanci wannan abin ka samu dai wannan kyan nakan ka tsira da shi ya shiga aljanna yace to shehu na gode na gode na ji daɗi yace kira min wasa ya zo shi ya ce kaga yadda Allah ya kafu ka rufa kanka asiri a ce yadda Allah ya kanan kuma ka shiga wuta ba abun ba kai kan ba sai a hankali ba kaga daga yanzu an kace yarinya kana son ta ce a kowa za ka yi mu'amala ya daina kallon ka yana abu da to ka dage ya zama aljanna za ka je ka ha kowa da abin da aka masa aka masa wa'azi to haka abun yake saboda haka kar mu dinga muna ambaton bani Isra'ila bayan mu din ma ko muna cikin ni'imomi da yawa wanda an mana so an mana kaza an mana kaza an mana kaza yau ka samu kanka ma a nan Gombe ma a cikin Afghanistan ma cikin musulmai ɗan uwanka kana kan salati ma gata ne Allah ya ga daman ya jefa ka a tana ka samu jihar ku ta kai biyun wannan jiha amma kai ne kaɗai musulmi yau ina kake da ƙarfin yin ibada ba ka da ƙarfin yin ibada ba ka da ƙarfin yin ibada duk wani kuzari na ka bi Allah duk baka da shi saboda in ka duba nan wani ne duk ba wani wanda gashi nan yana kan abin da kake kai ai musulmi ganin musulmi dan uwanka yana kan abin da kake kai ai shi ma ƙarfin gwiwa ne yanzu wannan ramadan din da muka ɗauko muna yin sa da a ce kai kaɗai kake da kai kafi kowa da mu amma da kana tafiya kana kamar zaka faɗe ga wani gashin shi kai ta kare ba dole ya ba zauna a yi ma dole saboda kawai yunwan ta riga ta kai shi ya ka ji naka a dan sauki sauki kai saboda haka ganin wani yana kan abin da kake kai yana ƙara ma ƙarfin gwiwa yana encouraging ɗinka saboda haka mu dinga gode wa Allah akan wannan ni'imomi to Allah yake cewa ya ku bani Isra'ila ku tuna ni'imar da ni Allah na yi muku saboda ku gode mini Allah yake cewa yana daga cikin ni'imar da nan ku wa anni faddaltukum alal alamin cewa ni na fifita ku alal alamin akan dukkan talikai amma na zamanin ku ma'ana bani Isra'ila dukkan mutanen da suke zamanin su to su sune manya kuma ko annabta a cikinsu ake ta turowa ake ta turowa ake ta turowa na wata kuyuma
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها أدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون
الله تبارك وتعالى يقول واتقوا يوما لا تجري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Allah tabaraka ta'ala yake cewa wattaqu yawman ku kiyayi wani yini ku kiyayi wata rana wanda nafsun wata rai la tajzi an nafsin shay'a ba ta amfanarwa wata rai da wani abu wani rai ba zai amfanarwa wani rai da komai ba yanzu kaga in abin nan duniya ne ko baka da shi in makwabcin ka yana da shi zaka je ka ci akara maka wallahi jiya mun kwana haka taimaka mini sai taimaka maka zaka samu dan uwanka ka ce masa kwana uku mu ci abinci ba dala taimaka mana ko a ci a wane fa an tsare shi a wajen yan sanda dala mu haɗu a ji a yi belin sa kaga wata rai ta amfani wata rai da wani abu to banda ranar alkiyama banda ranar alkiyama ita rai rana ne wanda wani rai baya amfani da wani rai da wani abu aiki za ka yi uwa, aiki za ka yi tukuru. Idan ka yi aiki za ka samu wani ma sai ci albarkacinka. Amma fa ba zai yi mutum ya sake, ya ce, "A, to, ai za a cece mu, wa zai cece ka?" Lalle za a cece ka, to, amma, wato wata rana an ce shi Ibrahim Allah ya ƙara masa yadda. wato ya fito za su je wani waje sai ya haɗu da wani ba Allah kenan sai ba Allah sai ya tsaye da motar shehu sai kenan shehu sai ya tsaya ki dala ina so a rage min hanya ne zan je waje kaza kenan shehu ci to hau hau man hau kenan ya hau aka rage masa hanya da aka kai shi inda aka kai shi inda zai sauka yace to dala shehu zan sauka yanzu anan amma ina neman alfarma Dala shehu yadda aka rage min hanya a wannan duniya, a taimaka in mun je lahira ma a rage min hanya. Ya ce, To, kai ma zan gaya maka wani abu ɗaya, ka ganan a kan hanya muka same ka, muka rage maka hanya. To, in ba mu same ka can ɗin ma kan hanya ba, to ba dama rage hanya. Mana idan mutum ya bar kan hanyar musulunci, ya bar kan hanyar da aka ɗaura shi na daidai, to kuma ina zai samu rage hanya. saboda haka ‘yan uwa mu dage ya zama an same mu akan hanya muna kan hanya mu daidai cewa shi kenan sai a cece ka saboda haka ranar alkiyama Allah yake cewa bani Isra'ila yake gaya mana gaba ɗayan mu mu kiyaye rana ranan da wata rai ba ta amfanar da wata rai da wani abu sannan wala yuqbalu minha shafa'atu babu wani ceto a taimaka mana sarkinmu ne a sake shi a taimaka mana waninmu ne babu wannan a wannan rana wala yi kazu mina adalin sannan ba a karɓan fansa mun fanshe shi da kaza wannan ba a karɓa wala hum yunsarun sannan kuma ba mai taimakon su ya hana musu azaban Allah ba mai taimakon ka hana maka azabar Allah babu mutum ya tsaya ya tsaya ka'in da na'im Nai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Allah yake cewa wa an ziri ashira ta karabin. Ka yi gargaɗi ga danginka makusanta. Da wannan aya ta sauka ya kira manya-manyan na kusa da shi ya ce to ku yi aiki. La'uguni an kuma yin layi shai'a. Ba abin da zan iya tare muku daga Allah ta barka, ku yi aiki. saboda haka ‘yan uwa duk mu yi aiki, mu yi aiki, karkace za ka yi ma sha'anka kai aina shehu ne, karka yanzu da wannan. Za a ga wani wai ko sallah baya yi muka shehu ya mana sallah, shehu ya ɗauke mana. Kar mutum ya yanzu da wannan, tarkon shi ya tsanne mala, in mutum ya kuskure ya faɗa wuta zai tafi. Shehu ma sallah ya ta yi, wata ran bai shi da lafiya, ya zama tashi ma da ƙirzi, sai ya kira jikansa imamu Hassan, ya kira wani almajirin sai ce, ku cicciɓa ni in tashi in samu na yi sallah. Shi imamu Hassan ya ce, wasu akar makalla ai yanzu kan rashin lafiyar naka ya kai a ce, za ka iya sallah ma a zaune. Sai ce, me na ce maka ne? Me na ce maka? yake nan suka ɗaga shi yake nan sai ya yi sallah bayan ya yi sallan ya sallame sai kira shi ya ce dubi idona ya ce kaga na yi kama da wanda zai yi wa Allah sallah a zaune to wannan fa shi ne wanda kake bi din amma da ke ba karanta tarihinsa ba baka san ya yaya ba shikenan sai kana ta wasu tambele naka da shirbi saboda haka ƴan uwa mu dage mu dage mu zama mutane na gargaru mu dage ya zama to ka zama dai ka zama dai mutumin kirki dai mutumin Allah wanda Allah yake son sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake son sa wanda kuma zai alfahari da shi na'am a muna da mintuna guda shida ne suka rage a sani ba ko akwai tambaya Allah ya mana jagoranci za a ƙara mana son Allah da son mazan Allah sallallahu alaihi wasallam na lalle kowa nashi ake masa lalle ya ce batun halila wanda aka ce za a yi wa baba ko mama to wai za a iya haɗawa a yi musu a yi wa baba da mama misali a kowa nashi ake masa wato la'ila illa idan mutum ya faɗa kafa dubu saba'in fansa ne daga shiga wuta in mutum ya faɗa dubu saba'in saboda haka idan kai sai ka ce to na ba wa ne shi ke na ba shi wa ne Allah ya zama wannan ya zama fansansa daga shiga wuta kuma ya zama an kankare masa zunubansa gaba ɗaya saboda wannan shi ke nan. La ila ila wannan ba in ka shekarar dubu kana kafirci sai ka zo ka ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Shi ke nan fa yanzu ka yi tsalle daga gidan kafirci zuwa musulunci ka musulunta. Da za ka ta faɗinta, ka ta faɗinta, ka ta faɗinta, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ka ta faɗinta, to nan kuma za ka shiga wato layin muminai Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera ya ku wadanda suka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa ku ambaci Allah ambato mai yawa manzo Allah kuma yana cewa sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah mafificin abun da ni na yawaita faɗa da annabawan da suka zo kafin ni shine la ilaha illallah la ilaha illallah saboda haka kalma ce wanda sama da ƙasa duniya da lahira babu irin ta wallahi babu ba irin la ilaha illallah muhammadu rasulullah babu irin wannan kalma a sama da ƙasa babu irin ta saboda haka mu dage mu rike ta da kyau Allah mana jagoranci saboda kowanne za a matsala shi na na
idan an yi su idan an yi ma mahaifin su
Eh, tunda akwai misali mahaifiya za a iya mata, kai ma kai wa kanka kuma. A'a, za ka iya sake yi masa sosai, za ka iya sake yi masa sosai, ai mutum sai ya je lahira zai ga, zai gane cewa ashe ya yi wasa a duniya. Eh, wala'i zai ce, dama tun da ya zo duniya ɗin, bai yi sana'a ba, bai yi aure ba, bai gina gida ba, da duk ibada kawai dinga yi. Saboda abin da ya gani a layar. Sai mu ta gabun kenan. Ranar kamun ga. To wannan shi ne. Saboda haka za a iya kara musu sosai. Alaikum salam.
Kawai mutum da ya samu lalure ba zai iya koya ne ba. Kana izira ba.
mutumin da ya samu laruri ba zai iya yin azumi ba to shi ya zai shi laruri iri biyu ne yanzu misali mutumin da ya kai shekara tamanin ko saba'in da biyar ko shekara saba'in idan to bai da lafiya ba zai iya azumi ba nan kawai ciyarwa zai an gane Eh, shi ciyarwa zai saboda ai ba a tunanin zai sake dawo saurayi ko ba a tunanin kuma zai sake warwarewa ya murmure ya zama ƙato ya baya a shi yanzu ya gangara ne sosai ba za kullum ƙara baya yake yi an gane to amma misali mutumin da yake matashi walsa ne misali yake damunsa to wannan ai akwai yiwuwar ta warke nan gaba ya dawo yana ta mu'amalarsa ya ci komai ya sha komai kuma yin azumi ba matsala to wannan sai ya nemi magani a, kuma ya lissafa kwanakin da ya sha sauran kwanakin da wanda bai wanda ya sha sai ya rama bayan bayan sallah an gane ma'ana wancan wanda ba a tunanin wato dawowansa to shi wannan shi yake da wannan dama wannan kuma da ake tunanin za a iya warkewa a samu lafiya to wannan za a lissafa kwanakin da aka yi wanda ba a yi ba kuma sai a rama bayan sallah na'am alaikum salam yau kaman wanda za su siyar ɗin kaman ya adadin kiwon abu ya kamata su siyar Eh, ana ba da sa'i ne wato mudunnabi ake ba da aka ba da sai ka ɗan bashi kuɗin ci bayan shi kenan wasu kuma suka ce ma za ka iya ma a dafa a dafaffen sai ka ɗauka sai ka ba da shi kenan da ke zai ciyarwa aka je ka ciyar kawai shi kenan ka san bincike ja wani isra'ila wala Eh, da aka ce su yanka saniya da sun yanka saniya shi kenan sun huta ya suka dinga bincike if- ya kaza ya kaza sai ya zanto abin ya zama ya musu wahala to shi ne saboda haka tunda aka ce ka ciyar wasu na ganin ka dafa ma ka cika wa almajiri kwano sosai ka ba shi ke wasu kuma suna ga a ya kamata ya zanto an sai hatsi ne a haɗa da kuɗin ce ba ne kuɗin za a sai ita sai ya zama an yi infaƙi ke to wannan shi Allah sa na sani Kai? kuma haka ne akwai wanda sai ma Ramadan din ya zo sannan zai fara sallar azumi. Da kuma Ramadan ta wuce shi ke sai bari kuma koma kuma ruwa shi ke To ba a so, ko kuma mutum yana azumin yanzu, amma ko baya sallah. To ai babu ai, ita wannan sallah kamar kai ne a jikin mutum. Za ka ce maka mutum a akwai hannu amma wallahi bai da kai. Kaga ya rushe ne. Babu ai, saboda ka ita sallah imaduddin ne. ita ce foundation shi ne ginshikin addini isa da zaran ka barta ai babu ai sauran duka ruwa da su to shine ita kuma tsaye da ita ake ma'ana a ta yin ta kullum ba gajiya to wannan shi to da haka lalle lalle mai wasa da sallah to ya sani yana rubuta dukkan addinin sa ne mu kula da sallah ko tuki ake a bari ai sallah ko me ake yi a bari a yi sallah in je lokacin ta yi karfe tsammanin za ka bar sallah ka ce ai zan yi istighfari to manzo Allah yake cewa kafaran sallah shine sallah sallah ita ba za ka bar ta kace za ka yi istighfari ba kai sallah din shine kafaran sallah to wannan shi Allah ya samu dace na'am Ni kuma na wannan ne cewa wai shi kamar watan azumin nan wai a yi tarawihi a yi isha'i a yi sallar ne da shi a kowa na in yi isha'i kawai shi ne
bayan ne yana da azumi
Eh, ba da yana da azumi yana da azumi kawai dai ya harsa falala ne mai yawa eh amma yana da azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yana tausayin mu Eh, an zo ya jagoranci mutane an yi sallah din a shiga ma'ana nan ma kuma ya zo ya fara sallah ne aka bi shi ta tarabihi yake nan washe gari aka ji labari ai manzo Allah jiya an yi sallah da shi a gurbuwa kan cika masallaci sai yake fito kenan da yake fito sahabbai ba shi gari suka ce ya Rasulullah jiya mun jira ka mun jira ka a zo a yi sallan nan wacce aka yi shekaran jiya baka fito ba za Allah ya ce ina tsoron kar a farlanta muku ne na san ba za ku iya ba to akwai waɗanda dama ba za su iya din ba saboda ganda da kuma abada amma kuma in fa ka cika cikinka da abinci in ka zo aka yi wannan sallah din zai ka ji abincin ya bi jikinka sai ka ji ka dawo normal hikima ce ta shari'a sau da ka a yi sallah ɗin sosai sahabbai fa har ka a talatin da wani abu suna yi sosai muna muke a wani su talatin ashirin da wani abu suna yi Duk kuma sallar tarabihi ne sau da ka ballantana muna raka a goma sha uku ne har da na isha'i sha bakwai gaba ɗaya a gaba yawa Allah ya samu dace Allah ya mana jagoranci za a ƙara mana son Allah da son manzan Allah su lalata su lati goma ga annabi wala wala kwariya da iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamai da malam malam a saka musu da kai suna kai musu lalam sara Allah ya taimake mu ya taimaki masu taimakon mu Allah ya taimake mu ya taimaki wannan ya taimaki wannan addini da mu ya taimake mu kuma da wannan addini lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ilimi mai yawa mai amfani ya raba mu da ilimin da ba shi da amfani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ya biya Allah duk wanda suke wannan wajen Allah kowa da bukatun sa na alkhairi Allah ka bashi Allah duk wanda yake nan wajen yake da wani abun da ya dame shi Allah ka yaye masa yake da wata bukata Allah karka karbi ran sai ka biya masa wannan bukata saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka rufa mana asirin duniyar mu da lahirin mu Allah duk yadda zamani ya zamani Allah ka sa mu fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da komai a duniya da lahira Allah duk yadda zamani ya kai zamani Allah ka sa mu fi karfin abin da za mu ci abin da za mu yi sadaka mu yi tufafi mu taimaki mutane saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa rayuwar mu ta amfane mu Allah ya sa rayuwar mu ta amfane mu ta amfani waɗanda za su zo bayan mu iyayen mu da suka rasu Allah ya yafe musu Allah ya ji ƙarfi Allah ya sa sun huta ya'yan mu da zuriyar mu Allah ya musu albarka Allah ya sa su zama hafizan Qur'ani su zama salihan bayi saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a mamatan mu wanda suke sabon kabari da tsohon Allah ya yafe musu Allah ya yafe musu Allah ya ba mu uzurintar da su saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata masu juna biyu Allah sirke su lafiya Allah sirke su lafiya Allah ya bada ƴaƴan salihai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya na gida da asibiti Allah ba su lafiya marasa lafiya na gida da asibiti Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara mana lafiya da zama lafiya kowa harkar sana'a sa Allah ya buɗa masa kowa harkar sana'a sa Allah ya buɗa masa Allah ya yalwata mana Allah ya raba mana kunci a duniya da lahira lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha sallallahu alaihi wasallam حرام على رحمه إياك نعبد صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحكيم ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله إن شاء الله